arjanar da hadisi ga asalai ba ɗaya ba in yundabu an so haka lil akhazi in ana so a kafa hujja da wannan hadisi za ka kafa hujja da hadisi to sai ka bijirar da shi bisa an so ka zamo ka bijirar da shi bisa asalai ba ɗaya ba wato akalla suka yi biyu ko uku asalan cewa ga wannan nusar ga wata nusar ga wata nusar don saboda mai yawa nusa taka da take bijirarwa gare ta ko a wajen akwai gyara to idan akan ta kawai ka tsaya ba za ka gane cewa akwai gyaran ba amma idan ka samu wa'yansu nusohin kaga in kai mu'arara sai ka gane gyaran da yake a taka shi yasa aka ce an so haka an so haka lakin nabi asalin sai dai a bijirar da hadisi a asali ɗayan ana son a kafa hujja da shi ya jebu wannan wajibi ne wajibi ne lokacin duk da za ka kafa hujja da hadisi ya zama ka bijirar da shi bisa wani asali don tabbatar da cewa ya yi daidai don tabbatar da cewa ya yi daidai a'a a'a ana nufin kamar za ka ɗau matsalan turmizi ka kafa hujja da wani hadisi na cikinsa to kamar da can sanda yake ba ɗabi'i ba ne rubutawa ake to ga wani hadisi a cikin turmizi za ka kafa hujja da shi to ga nusarka to wannan na ka tabbatar da cewa hadisin ka bi shi a wannan nusar taka wajibi ne don kada ya zamo kai yadda ka kafa hujja da shi ya bauɗe daga yadda yake a rubuce wannan wajibi ne to kuma amma bayan nan kuma an so ka samu wa'yansu nusohin na turmuzin ka duba wannan hadisin a wancan domin mai yiwa kai a nusar taka a wajen akwai wani gyara wanda ba za ka fahimta ba shine abin da ake nufi shine abin da ake nufi shi yasa yanzu kaga ko yanzu da ake ɗab'in kaga ai so da za ka ga ɗab'in za a yi na littafi wasu ma masu himma sai kaga sun kusan yawace duniya suna neman nusohi daban-daban na littafin ko dan a dudduba a ga ko akwai gyara a wata nusa kuma za ka ga sau da yawa ma ana tabbatarwa ko wa fi nusati a wa fi nusati ba wa fi nusati ja wa fi nusati ha wa fi nusati da za ka ga ana tabbatarwa cewa ko cewa yi akalla an yi amfani da nusa tara ne a ciki kowace ga irin ta garin da aka rubuta ta gasan da aka rubuta ta in ma da sa hannun malamai a kai an samu sa hannun malami kaza a kai an samu sa hannun malami kaza a kai dodo wannan kaga ai arri ne kenan da arri ne kenan bi usulin to alhamdulillah bismillah rahman rahim to wannan abin da yake abin mayarwa kenan daga hadisi wanda ba a kafa hujja da shi Mm-hmm. to hadisin da ake kira wato maradudi shine wanda yake rarrauna dan ma hala hala hala wanda yake yawa kunta an shurudi ma hala daga sharuɗan abin da yake ya gabata wanda yake yawa kunta daga sharuɗan abin da yake ya gabata to to to da kanka mm shine an shurudi ma hala hala hala wanda yake yawa kunta an shurudi ma hala daga sharuɗan abin da ya gabata daga sharuɗan abin da ya gabata shine a bai samu sharuɗan mutawatiri ba bai samu sharuɗan sahihi ba bai samu sharuɗan hassanu ba wato hala na farko wanda ya huce hala ya gabata hala na biyu kuwa na wofinta bai samu ba bai samu ba wanda ya fi ɗaukaka a cikinsa mai dama-dama shine abin raunana wa sufofi abin raunanawa sufofinsa wanda yake wato a cikin sufofin ya samu amma kuma bai samu yadda ake so ba wanda bai samu yadda ake so ba kamar yawa kamar cewa wannan mai ruwaito shi mai kiyayewa ne to mai kiyayewa ne amma kiyayewa ta saba ta kai matsayin a karbi ruwayarsa ba ko kuma adali ne amma sama-sama wato kamar mubhami ne kenan mubhami ne ko masturi ko abin da ya kama da wannan to wannan shine mura'aful hula to wannan shine mai dama dama to abin da ya sake raddin shi wannan mura'aful hula din ko dai imali danin halla ko dai saboda suka ne da yake ya sauka fi marrawa a cikin wanda ya ruwaito shi cewa wani cikin wanda ya ruwaito shi an yi suka a ciki an samu wa'yansu sun dangana shi ga ƙarya ko fasikanci amma ba a samu ijima'i a kansa ba wa'yansu sun ce a ba makarici ba ne wani sun ce makarici ne to irin wannan wato sai a ce mishi mura'afi ne ra'ifi ne shine mafi daukaka a dangogin ra'ifi tunda ba a gamu kan raunana shi wannan din ba ba a gamu da kan cewa makareci ne ba wa'insu sun ce adali ne baya kare to wasu ko suka ce a makareci ne ɗauki kada hittisala ko ko dan ya rasa saduwa wato hadisin ya zamo bai samu saduwa ba akwai ingida'i a cikinsa akwai ingida'i a cikinsa wa shauru malik dani mafi munin abin da yake an yi suka a cikinsa mafi muni a cikin wanda yake an mai da shi saboda an yi suka a cikinsa an faɗi dama abin da ya sake mai da hadisi abu biyu ne ko ko dai suka a cikin wanda ya ruwaito ko kuma rasa isaduwa to mafi munin abin da yake na suka mauru'un shine hadisin da za a ce mauru'i hadisin da za a ce wannan hadisin mauru'i ne ya fi kowanne muni muni saboda ƙarya ne an tabbatar da cewa ƙarya ne kenan an yi hukunci bisa da cewa ƙarya ne tala maturukuhu maturuki shi yake bin mauru'i a wajen muni maturuki ya ɗan fi dama-dama fiye da mauru'i hadisin da ake kiransa maturuki famun karo tala maturukuhu famun karo sai kuma wanda yake munkari sai wanda yake munkari hadisin da yake munkari shi yake bin mataruki shi munkari ya dan fi dama dama daga wanda yake mataruki ko kuma au mu'allala ko ko halin kasancewar hadisin da illa to duk wa'annan da wanda yake munkarin da shi wanda yake da illa su suke bin mataruki nunin su bai kai kamar munin mataroki ba saboda shi mun kari kaga dalilin cewa ba za a kafa hujja da shi ba dan an samu wa'ansu ko da dai su ma ba karfafa ba ne sun saba da wanda ya ruwaito shi ko shi ne babban abin da aka suka da shi a cikin su mu'allali kuma shi kuma dan wata illa ce wadda take ta hana shi ya zama sahihi to sai kuma wanda yake muduraje sai wanda yake muduraje shi yake bin mu'allali abinda yake wayansu suka ce fadin annabi ne wasu suka ce a mudraji ne wannan lafazin ba asalin fadin annabi ba ne sashen marwaita ne ya sa a ciki sai kuma wanda yake makalubi hadisin da yake makalubi to shi yake bin mudraji ɗaribu sai kuma wanda yake mura ɗaribi murakkabu wanda yake murakkabi ya shiga fi kalbihi a cikin hadisin da yake makalubi wato fi kalbihi murakkabu magana ce sabuwa fal murdaribu magana ta kare fi kalbihi murakkabu munqalibu a murakkabi da munqalibi murakkabi a makalubi da munqalibi kuma duk sun shiga cikin makalubi wa'annan guda biyun duk nau'i ne na makalubi da murakkabi da munqalibi to ɗaya shi ma nau'i ne na makalubi shi ma nau'i ne na makalubi din nan gaba wato za a kawo ta'arifinsu to da yake an gama faɗar an gama faɗar wato abin da yake ya dangana ga suka a cikin maruwaita sai kuma maganar wanda yake ba suka a cikin maruwaitan ba amma saduwa ya rasa a fakar da hittisala wa shawarar faɗar da ittisali mafi muni a cikin rasa saduwa al-mu'uralu shine hadisin da yake mu'urali hadisin da yake mu'urali wanda yake mutum biyu ne suka saraya sai kuma wanda yake munkadiye wanda mutum ɗaya ne ya saraya mudallasu sai kuma wanda yake aka yi tadalisi shi yake bin munkadi ba mursalu sai wanda yake mursali wanda sahabi ne ba a faɗa ba tunda wannan waɗansu daga malamai suna ganin cewa hujja ne shi mursali kaga ba a sami ijma'i bisa da shi ba waɗansu daga malamai zancen imam abu hanifa da imam malik duk kafa hujja da shi haka ma ruwayar da yake tafi karfi daga imam ahmad ma ta jajihu kafa salasatul ayyimatul a'lamu kawai yadda shi su biye ke faɗa a kanka misali su ma ta jajihu kafa salasatul ayyimatul a'lamu shagabannin nan uku manya abu hanifa da malik da ahmad ibn hanbali duk sun tafi kan cewa mursali hujja ne waradduhul aqwa wa qawlul aksari yanda iraki yake faɗa cewa a maida shi yin rashin yin amfani yin rashin kafa hujja da hadisin da yake mursali wanda ba faɗi sahabi ba shi ya fi ƙarfi wajen malaman hadisi sha imamin shafi da duk malaman hadisi sun tafkan cewa mursali ba hujja ba ne to to babin hadisi wanda yake mauru'i in an sadar da su ba eh in zama su an sadar da su ai shine nan gaba ma za a yi magana inda yake wani hadisin wani ya ruwaito shi mursali wani ya ruwaito shi muttasili ko hadisin da yake mauru'i ifku alar rasuli buguran lidinihi wa naili suli min duniya wa nasuru masabi ko wa nasuru أو لاكتساب الأجر كالمرجب على العبادات كقرآن سور سما نبينا وسايا لألي hadisin da yake maru'i hadisi wanda yake maru'i al-ifku ala rasul shine wanda yake an kirkiri ƙarya ga manzon sallallahu alaihi wa sallama hadisin da yake an san ba manzo ne ya faɗa ba a kirkira a dangana ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi ake kira maru'i shi ko abin da yakan sa wa'yansu su ajiye hadisi bukuran lidinihi ko dai dan gaba ga addini da nufin rusa addini to a cikin wa'anda yake sun ajiye hadisai akwai wa'anda yake nufin su da ajiye hadisan nan da suka kawo hadisai na karya suka ce annabi ne ya faɗa ba komai ya sa su haka ba don ƙin addini ne ƙoƙarin rusa addini ne ko wa'yansu kuma ba wai don ƙin addinin ba ne a'a wani abu ne ya sha kansu ya zama ba za su iya komai za su yi don su samu wannan abu komai za su iya yi don samu abu wane lissu'uli ko ne samun abun buri samun abun buri min duniya daga duniya kamar waɗanda yake suka ajiye hadisai ga waɗansu halifofin na bayyana ɗaukakar su cewa annabi ya ba da labari da su ko ya bayyana ɗaukakar su ko wani abin da wani halifar yake sha'awa a ajiye hadisi a ce ai annabi ya ce abin daidai ne ko abu ne mai kyau ko an yi izini a cikin sa to duk wannan kaga dan neman abin buri ne daga duniya ba wai dankin addini ne ba zahiri a dan kokarin samun abin buri ne a duniya ya sa su suka ajiye hadis su wayannan wal jahali wayansu kuma ba wani abu bane yake sa suke ajiye hadisai na ƙarya sai don jahilci ba sani bane ba sani bane samsan ba ma'abuta ilimin hadisin bane ba su kula da ilimin hadisin ba shi yasa da an faɗa musu hadisi cewa annabi ya ce kaza sai su dawo sai su ala su ya fasu ta annabi ya ce kaza ba ku ba kula su ba su da kula da hadisi shi ko koyaushe ba a ba a takalili da wanda yake jahili inda su sun faɗi wannan ne ta fuskar jahilci to ba a yi takalidi da su ba to wa'yansu kuma don tsananin kishin wani ra'ayi tsananin kishin ra'ayi don taimakon wata masara akwai masu ajiye hadisi wanda ajiye hadisin nasu ba komai ne yasa haka ba don kokarin taimakon masara akwai wanda yake don taimakon masarar fuka ha'u suka ajiye ko don taimakon wata masaba daga musabbuka ko wani abu ne ko wani abu ne suka kawo hadisi na ƙarya wanda yake ba annabi ne ya faɗa ba don su suna ganin abin ai daidai ne kauli tisabil ajari wayansu kuma sun ajiye hadisi na ƙarya ne dan wai kokarin tsororin lada dan su samu abin lada Ehem, ina misalin wannan kalmar ragibi alal ibadati kamar wa'ansu hadisan da yake an kawo na kwadaitarwa ba so su ibadun hadisan da yake ba su inganta ba to wa'ansu cikin wanda suka ajiye irin wannan hadisan sun san cewa hadisai ne ba ingantattu ba a hadisai ne bauru ai ƙarya ne amma suka kawo su wai saboda ganin wai ai ibadan nan mai kyau ce wai akwai ma da suka ce ai irin wannan ma in sun yi ai suna taimakon addini ne ai ƙarya suke dan taimakon addini wai ƙaryar da aka yi hani daga gare ta da annabi ya ce man kaza alai mutane nan falata bawwa makada umin nari wai ƙaryar alai alayya wanda ya ƙarya akan abin da zai cuce ni wato zai cuci tsari na su suka yi tawilin haka cewa ai su suna yin ya kazibuna ko ya kazibuna lahu ne ba alaihi ba ya kazibuna lahu suna yin ƙarya ne saboda shi ba suna yin ƙarya a kansa ba wai su ai a wajen su daidai kenan suke to duk dai haka din ba daidai ba ne wato duk wannan ba daidai ba ne ta ƙur'ani suwar kamar karanta surori wannan ƙur'ani din masdari ne an yi amfani da shi ne asalin ma'anarsa asalin ƙur'anu karantawa ka ƙur'ani suwar kama da sanda yake ya zo a cikin karanta wasu surori cewa wanda ya karanta sura kaza ladan sa kaza wanda ya karanta duk surorin ƙur'ani ma sai da aka kawo a shi wanda nuhul jami'u nuhul jami'u wato ɗaya daga cikin wa'annan hadisan abin tuhuma da su nuhul jami'u nuhu malami ne babba wanda ya tara komi duk fannin ilimi ya tara amma abu ɗaya ne ba shi da shi a sidq jami'ul kulli shay'in illa sidq ya tara komi amma ban da gaskiya shi ya kawo hadisan na farla kowace sura cewa sura kaza ga ladan wanda ya karanta ta sura kaza ga ladan wanda ya karanta ta duk yabi shi ya sa duk wanda ya ya kawo a littattafansa kamar irin su sa'alabi su wahidi ko wanda suka bi su daga baya kamar irin sun zama hashari sun razi duk sun yi kuskure ne wa kullu man auda'ahu kitabahu kal wahidi fa muhdi'un sawabahu dukkan yadda iraki yake faɗa a alfiyarsa wa kullu man auda'ahu kitabahu duk wanda ya aje wannan hadisan na ƙarya akan farlar karanta surori a cikin littattafansa na tafsiri a littafinsa na tafsiri kal wahidi kamar wahidi fa muhdi'un sawabahu ya kuskure ka tarfa bai daidai ba bai daidai ba to suka ajiye faralarta fazan nau'u wannan nau'in arar ya fi kowanne cutarwa ya fi kowanne cutarwa min hadisul urzi hadisin da aka ruwaito a cikin lamarin shinkafa cewa da shinkafa na mutum ne da an yi mutum mai haƙuri wai da shinkafa mutum ne da an yi mutum mai haƙuri to wannan hadisi ne mauru'i hadisi ne ƙarya ce a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba nan wani ya faɗa ma fara ilisu ma nabiyina tare da fifice fificen da yake sun zo a cikin ambato da sunan annabin mu a cikin irin wannan hadisai kaɗan ne wanda yake sun inganta ko suna da asali cewa ku ambato da sunana da irin makamantansu da amma cewa duk inda yake duk gidan da aka samu Muhammadu ko Ahmadu ba wanda zai shiga wuta a gidan da sauransu da duk wannan hadisai ne mawru'ai hadisai ne mawru'ai haka nan wasiyoyin da aka ce annabi ya yi da sayyidina ali da hadisai ne wanda suke mawru'ai hadisai ne wanda suke mawru'ai kamar irin wannan ya aliyu man fa'ala kaza man fa'ala kaza man jama amra ta ofi da sauran irin wannan duk hadisai ne wanda suke mawruwa hadisai ne wanda suke karya to alhamdulillah to bismillahir rahmanir rahim to hadisi wanda yake maturu to hadisi wanda yake mataruki wato almataruku ba ha'in na ƙarshe wannan ha'in babu shi almataruku hadisi wanda yake mataruki to fattani bi fi gairil hasan ila wa zulfiski wa gaflatin kasur uhu uhu kai an jabiri kazibi abinda wanda ake tuhumta da ƙarya ya ruwaito mun farida wanda shi kadai ne ya ruwaito ya zama ba wani wanda ya ruwaito sai shi hadisin duk da ya zama wanda ya ruwaito shi ba an gama tabbatar da cewa makareci ba ne to amma ana tuhumtarsa da cewa mai karyan ne a cikin hadisin to maturukuhu shi ake kira hadisi maturuki shine hadisi wanda yake matu- maturuki yanda can a baikuniya ake cewa maturukuhu ma wahidun bihin farad ma wahidun bihin farad wa ajma'u li ra'atihi fa huwa karad fajtanibi ka nisance shi ka nisance shi aw arafuhu minhu ko sun san cewa makareci ne fi gairi la'asar amma ba a hadisin annabi ba to shi ma wato a- an san cewa makareci ne ba a hadisi ba amma a lamuransa haka yana yin karya to shi ma daidai da haka hadisinsa za a ɗauke shi cewa maturuki ne wanda yake an san shi makareci ne a hadisi to wannan shine hadisin sa ake kiransa mauru'i mauru'i kenan to amma wanda yake an san yana ƙarya amma ba a ga yayi ƙarya a hadisin ba to wannan hadisin sa maturuki ne maturuki ne ba za a aiki da shi ba wasu malaman sun ce hadisin wanda yake ma'abucin fasikanci ma'abucin fasikanci wanda yake aikata wata kabira daga kabiru to amma kuma ba a gano ƙarya gare shi ba ti- tare da wannan fasikancin nasa to shi ma wannan hadisinsa ana kiransa mataruki ana kiransa mataruki mhm. hakanan kuma zu ga filatin ma'abocin rafkana kaso da ya zama rafkana ta yawaita daga gare shi to shi ma hadisinsa ana kiransa hadisi maturuki wanda yake ba ma'abocin fasikanci ba ne adali ne ba magareci ba ne amma kuma ma'abocin rafkana ne ya zama rafkana ta yi yawa daga gare shi to shi ma wannan hadisin wato maturuki ne ina misalin hadisin da ake ganin sa maturuki kamar hadisin da sadakatu ya ruwaito shi an farkadin ya ruwaito daga farkadu an murra daga murratu Mhm, hadisin da sadakatu ya ruwaito daga farkadu daga murra ai an abi bakarin shi kuma ya murratu ya karbo daga abi bakar to wato a cikin wannan isnadin akwai da yawa waɗanda yake da magana a kansu wani magana dangane da rafka tsananin rafkana wani kuma wato dangane da cewa an na masa da yin karya ba a cikin hadisin ba ka an zafin firra ka gudu an za daga irin wannan hadisin irin wannan hadisin da za a ci sadaka tuni ruwaito daga fargadu daga murra to ka gudu daga irinsa ya zama ba a same shi ba sai daga irin wannan isnadin ta wannan hadisin maturuki ne ba za a aiki da shi ba haka nan hadisin amribin ne shimri daga jafiril jofi jafiril jofi ana tuhumtarsa da ƙarya amma ba a hadisi ba a hadisinsa ba ga yayi ƙarya ba amma shi jabiru yana cikin wato ya kudurce cewa sayyidina ali zai dawo ya ce sayyidina ali ai zai dawo zai ware na- masoyansa ya tafi da su wanda su kuma ba nasa ba shine shine jama'a alfiyatul usul yake nuni zuwa gare shi lamin dari za jabirin zir- zirrata zirrata maru ya kudurce dawowa sayyidina ali Mhm, an harisin harisu kuma shine harisul awwal wanda sashen wato almajiri ne babba na sayyidina ali amma sashen malamai sun yi suka a cikinsa ta fuska daban-daban akwai illoli da aka soke shi ko da yake akwai wa'anda yake sun aminta shi sun yarda da shi akwai malami gumari kaga har littafi ya a kansa albahis an ilalid da'ani fil haris albahis an ilalid da'ani fil haris ai an aliyin hadisin da shi haris din ya ruwaito daga sayyidina ali fahazari ka kiyaye irin wannan hadisi saboda kusan kowanne a cikin su ukun nan akwai magana a kansu Mhm. shi yasa hadisin da suka rawaito wannan isnadin hadisin da bai zo ba sai da wannan isnadin to hadisi ne maturuki wal munkaru hadisi wanda yake shazi da kuma munkari marra auhuma mhm. ma an kalamin salima mhm. to nahawu nahawu kulul bala habit jamril habar ko shine ko fardu abi zukaini yahaya manjabar to wa shazu hadisin da ake kiransa shazi da kuma wanda ake kiransa munkari marra duk su biyun sun gabata a can baya wanda aka faɗi cewa shazi shine mukabilin mahafuzi wato shazi shine abin da adali ya ruwaito amintacce ya ruwaito amma zama ya saba da wayansu amintattun wanda sun fi shi yawa kuma ba kasa da suke da shi da aminci ba ko masu aminci ko sun ma fi shi to wannan hadisin shine shazi wa ma yukhalif sikatan fihi malafa shazu wal munkaru haka nan kuma wanda yake munkari marra wato duk sun wuce shi kuma munkari shine mukabilin ma'arufi mukabilin ma'arufi wato shine wanda daman akwai magana a kan sai ruwaito kuma ya zama ya saba da abin da mafi yawa suka ruwaito wanda daman mafi yawan malamai masana hakika kamar ibnu hajar al-asqalani ya tabbatar da cewa akwai bambanci tsakanin shazi da munkari amma akwai kaɗan daga malamai wanda suke gado cewa shazi shine munkari inda sudi yake fada a cikin alfiyatul hadisi ne qabalahul ma'rufu wallazi ra'a ترادف المنكر والشاذ نعا قابل كل معروف حديث da yake ma'arufi shine muqabala da hadisin da yake munkari wallazi ra'a taraduf munkari wa shazi wanda a cikin malamai yake ganin cewa da hadisi munkari da hadisi shazi duk ɗaya ne na a yayi nisa a fahimta fahimtar tasa bata dace ba fahimtar tasa bata dace ba to shi ne malam anan ya nuni zuwa wannan wanda suke ganin cewa shazi da munkari duk ɗaya ne ya ce auhu ma fardul lazima an kalamin salima ko ko su ne fardul lazima salima an kalamin hadisi da yake wanda ya ruwaito shi su bai kubuta ba daga suka a cikinsa to su ake ne wannan hadisin ake kiransa shazi ake kiransa kuma munkari shi ne wato ake kiransa munkari to kamar hadisin da ya zo cewa kulul balaha bitamri ku ci sabon dabino da tsohon dabino wato ku hada ku ci alhabar karanta wannan hadisin manjaba aha abu zukaini ya ibn muhammad ibn kaisin shi kadai ne ya ruwaito wannan hadisin daga shamim ibn urwata daga mahaifinsa urwatu ibn zubair daga aisha man jabar amma bai samu doruwa ba bai samu doruwa ba abu zukaini a iya riko da hadisinsa in ya zamo an samu wani ko wanda ya fi shi ko kamarsa an kama yadda muslim ya ruwaito hadisin sai fita masa da hadisi amma a mutaba a mutaba in yi in shi shi kadai ne wato bai kai matsayin a karba hadisin da shi ya ruwaito shi kadai ba shi abu zukaini din inda shi da wani ne suka ruwaito wato in bayan shi wani ma ya ruwaito hadisin wanda yake ya ya fi shi ko ko akalla ya kai matsayinsa da wannan in suka ta in wanda ya ruwaito hadisin ma ya fi shi to shi nasa hadisin sai a ce sahihun ligairihi wato ya zama hasanun lizatihi kenan amma idan ya zamo kamar sa ne to wannan hadisin nasu gaba ɗayan an hada sai ya zama hasanun ligairihi kowanne wato daga cikin sai ya zama hasanun ligairihi ne amma ba hasanun lizatihi ba kenan shi yasa wato shi abu zukaini abin da ya ruwaito shi kadai bai isa a ɗauka ba kamar yadda can a baikuniya ke kawo ta'arifin munkarin ko wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda hadisin da yake munkari shine wanda ya ruwaito shi guda ɗaya ne mutumin da ya ruwaito shi shi ɗaya ne kamar ya zamo ko da yake an ce adali ne amma ba kamarsa za a ce ya ruwaito hadisi shi kadai ba ba a samu wani wanda ya ruwaito ba a ce kuma wannan hadisin za a yi riko da shi akwai waɗanda suke amintattu wanda sun kai in sun ruwaito hadisi ko ba a samu wani gaba ɗaya ya ruwaito hadisin ba za a yi aiki da hadisi kamar irin su zuhuri kaga zuhuri ai shi kadai cewa aka ya ruwaito hadisi guda casa'in ko yadda muslim yake faɗa wa kawai muslimin rawar zuhuri yau ta sai na fardan kullu haka wuyi to in bai ɗoru ba hadisin na abu su kai ne haya bai samu ɗoruwa ba mu'allalu hadisi wanda yake mu'allali hadisin da yake akwai illa a cikinsa to to ko ko da ko da to al mu'allalu hadisi wanda yake mu'allali hadisi wanda yake mu'allali
هو الذي لا يكون سلاما وفيه تجد لها كلاما يدرك على ما يدرك ويجي ويقول ما كلام فرائم mhm يوصل المرسل ورب وكفي أو درج الأشياء التي zawatil khulfi tati tati tati mhm كالبيعان قال أمرا واهما يعلى وعبد الله فيه علما مم. وما روى زهير عن عثمان مم. مم. يقرأ بالدور صلاة المغرب مهم. مهم. مهم. مهم. To, alhamdulillah.
هو الذي ظاهره سلاما hadisin da ake kiransa mu'allali shine hadisin da idan da za a dubi isnadinsa duba ba mai zurfi ba sai a ga lafiya launi hadisi ne ingantacce inda za a yi duba zahiri sai a ga hadisi ne ingantacce wa fihi illatun amma kuma akwai illa laha alama da akan gano ta da wa'yansu alamomi wato shi hadisi mu'allali saninsa ya fi kowanne wahala a cikin nau'o'in hadisi saboda ba kowa bane yake iya gane shi sai wanda yake gwani kwarai saboda za a ga lafiya a zahiri amma kuma a ciki akwai wata illa Mm, shi yasa ciwon hadisi mu'allali kamar wani ciwo ne na ciki wanda gano shi yake da wuya Mhm. Yu- yudiriku wato yadda ramma da rafa ne yudiriku hal hafizu da wanda yake mai kiyaye hadisi yake gano wannan illa zai iya riskar wannan illar ta wa'yansu gwaje-gwaje akwai wa'yansu hanyoyi daban-daban da shi wanda yake hafizi mai kiyaye hadisi zai iya bi don ya gano wannan illa na farko ɗaya daga ciki bit tafarrudi na ya samu cewa shi wanda ya ruwaito hadisin nan ko wanda ya ruwaito shi bisa wannan tsarin shi kadai ne ya ruwaito ya bincike ya bincike bai samu wata mutaba a kai ba bai samu wani wanda yake daga malamai masu ruwaito hadisi wanda yake abu mai ruwaito wannan hadisin bisa ruwayar hadisin nan yanda yake ba wal hulfi haka nan yakan riske ta shi ma wato da kasarar fa wal hulfi adafi ne kan tafarrudi bil hulfi wato yana riskarta mai kiyaye hadisi yana gano illar da ganin cewa shi wannan ya saba da wasu wato inda ba a samu tafarrudin ba amma zama kuma ya saba da maruwaita ko a matanin hadisin ko a isnadin hadisin makara ina tare da wa'yansu karinu daban-daban abubuwa daban-daban da zai harhaɗa ya gwargwada sai ya gano cewa bi wasali mursalin cewa na hadisin da da aka kawo shi mursali ashe mausuli ne ashe mausuli ne ko kuma cewa inda yake an kawo shi mausuli ashe mursali ne kaga za ka ga mal wanda suke gwanaye a hadisi sai su kawo hadisi mausuli warawahu fulanu muttasilan wal asauku a annahu mursalun sai hadisi a zance ingantacce dai hadisin nan ko da yake wani ya kawo shi muttasili ya faɗi cewa ga sahabi da ya ruwaito shi amma ingantacce dai cewa ba haka ba ne tabi'in nan da aka ce ya ji da wannan hadisin daga wannan sahabin ba haka ba ne wani ne cikin maruwaita yi wahami kawai ya kawo wannan sahabin a wajen amma shi wannan tabi'in bai zo da magana cewa ya karɓi hadisin nan daga wajen wannan sahabin ba a ingantacciyar ruwaya ko kuma hadisin da yake mawqufi ne a yi hukunci da cewa marfu'i ne saboda ta wani wajen ingantacce ya inganta da rafi ya inganta marfu'i ya inganta daga annabin ba daga sahabi ko ko hadisin da yake a- aka gani ba wato cewa an karbo an ɗaukaka shi zuwa ga annabi ashe ya tabbata cewa mawqufi ne wannan wanda suka ɗaukaka shi ɗin ga annabi ɗimuwa ce Ma- hadisin an san shi ne daga maganar sahabi to kuma wani lokacin sai ya zama kowa ga irin yadda ya fahimta kuma ya tsaya a fahimtarsa kamar mu kaga hadisin la kafa illa bi saumin mun ga cewa marfu'i ne ba ya tsaya kan Aisha bane saboda akwai ta fuskar da ta zo an ruwaito shi markofin ga Aisha amma an ruwaito shi marfu'in kuma cewa ta ji haka daga annabi to amma wajen shafiyawa kaga su sai suka ga cewa duk inda aka kawo cewa marfu'i inda aka kawo hadisin nan marfu'i to wato rafin nasa da aka yi wato ɗimuwa ne ɗimuwa ne abin da yake ingantacce shi ne wato mauko shi yasa su a wajen su sai zama ba su yi aiki da shi ba ba su kafa hujja da shi ba to koko ya kawo wa'yansu abubuwa wanda suke mudarajai ya kawo abubuwa wanda suke mudarajai wanda yake akwai sabani a ciki wani abun ya kawo shi da an idirajinsa wato kamar yadda misali a hadisin wato tahiya na abdullahi bin masudin kaga yadda aka kawo cewa wani cikin izaɓulta ta shahuda wasal za ka zuhairun ruwayar zuhairu shi sai ya kawo cewa izaɓulta ta shahuda ruwaya ce tasa wato daga annabi ne amma ibn wasilin shi ko sai ya fasal shi sai ya kawo cewa ai magana ce ta ibn mas'ud ashe mudaraja ce kenan to ko kuma cewa an amin an musanya raunana ne da amintattu a hadisin nan inda za a kawo raunana ne sai aka ɗauko amintacce wanda za a kawo a wajen wanda ya ruwaito daga malamin na gaba rauna ne to sai aka samu wani din kokarin kyautatawa sai ya musan ko kuma da dimuwa ya musanya shi ya kawo amintacce a wajen ita illa ta ci takan zo bi isnadin a isnadin wa matanin takan zo kuma a matani akan sami illa a isnadi akan same ta kuma a matani kalbayyani misalin inda yake an sami illar a isnadin hadisin albayyani bil khiyari ma lam yaftarika hadisin da yake hadisi ne ingantacce buhari da muslim da sun ruwaito hadisi to wannan hadisin kala ya ala ya ala ya faɗa a cikinsa wahiman yana mai ɗimuwa ya ce an amri bin dinarin wato yace hadisin an ruwaito shi ne daga sauri sufyan sauri daga amr ibn dinarin daga abdullahi umara alhali hadisin nan yanda aka sani an san shi ne daga hadisin abdullahi ibn dinari akwai amr ibn dinari akwai abdullahi ibn dinari kuma dukkanin su sa'o'i ne yan uwa ne sa'o'i ne sun yi tarayya wajen malamai wato wajen sabon da suka karba hadisi daga gare su kuma sun yi tarayya a almajirai to duk wanda suka rawaito hadisin nan in ban da ala in ban da ala ibn ubayd ya sauce hadisin nan na abdullahi ibn dinari ne daga abdullahi ibn umar amma shi ya ala ya ala ibn ubayd shi ya ce hadisin nan na amr ibn dinari ne daga abdullahi ibn umar to kaga wannan illa ce a ita wannan ruwayar ta shi ya ala din tunda ya musanya wanda aka sani a isnadin ya kawo wani wanda ba shi aka sani ba wa abdullahi fihi ulima abdullahi dinari aka sani a wannan hadisi wannan hadisin duk wanda suka ruwaito shi sun ce abdullahi dinari ne ruwaito shi wa ma rawa da fatara wa ma rawa zuhairun haka nan kuma hadisin da zuhairu ya ruwaito zuhairun din kuma shi ma wannan da da fata da tanwini ma'ana ramma zuhairun wa ma rawa zuhairun an usmana haka nan hadisin da zuhairu ibn muhammadin ya ruwaito daga usmana ibn abi salmana musaggaran ibn abi musaggaran ne wannan musaggaran ba musaggarin ba musaggaran salmana wato ibnu abi dan abi salmana amma salmana din halin kasancewarsa musaggaran da tasgiri wato dan abi sulaimana shine ma'ana zama shi salmana din da tasgiri ba wai dan abi salmana ba dan abi sulaimana sulaimanu shine tasgirin salmanu ko an abihi shi kuma usmanu din ya ruwaito hadisin daga mahaifinsa Mhm. ya ruwaito hadisin daga wato ubansa bi annahu cewa shi uban nasa atan nabi ya je wajen annabi ya kara ubidori salatul yana yin karatu fi salatul magarib a cikin sallar magarba da suratul dori to illa wannan hadisin yana da illoli daban-daban Mhm. wato yana da illoli daban-daban ɗaya daga ciki dai shine abu sulaimana abu sulaimana dinnan suma usmana shine sunan usmana shine sunan shi wannan usmana din wato abu sulaimana din alkunya shi usmanu din ce da aka kawo a hadisi ba wani daban bane an nafi'in lam yasma'il qur'ana bai ji karatun ba bai ji karatun annabi ba Mhm, bai ji karatu daga annabi ba bai ma ga annabi ba Mhm, a wannan hadisin wanda yake an karbo daga nafi'u Mhm, daga nafi'u to wato hadisin shi an san hadisin ne daga nafi ibn jubair ibn mud'imin daga mahaifinsa Mhm, shi ne jubair ibn mud'imin to jubair ibn mud'imin shi ne ya ji annabi yana karanta suratul duri a sallan magarba amma ba shi usmanu mai suna abu sulaimana ba ko wanda ake masa alkunya da abu sulaimana ba ba shi ne ba shi bai ji annabi bai ga annabi ba amma kaga wannan ruwa ta zo hairu sai ta nuna kama ai ya gani Mhm. ta nuna kuma kamar shi usmanu din dan abu sulaimana alhali shi abu sulaimana shine usmanu din Mhm. wa illatul matani akan samu kuma illa a matani to misalinta ka nafi basmala kamar hadisin da aka ruwaito cewa daga anas cewa annabi ya yi sallah bayan annabi ya yi sallah bayan abubakar ya yi sallah bayan umar ya yi sallah bayan usman bai je su suna bude sallah da bismillah ba ba su ambatan bismillah sai dai suke alhamdulillah rabbil alamin da aka suke bude sallah to halafa zannafi sikatun nakala amintattun masu ciro hadisi sun saba da wannan korewa amintattun masu ciro hadisi sun tafi zuwa cewa a yadda aka ruwaito din ba magana kore wannan magana kore wannan kamar wani daɗe ne haka il ma'aluli ma'aluliya ce saboda shi kansa anas din yadda iraki ya kawo alfiya kaga daga baya da aka tambaye shi to ashe ba su yin bismillah sai ya ce a la fa fi shi a ni ba fa wannan magana nake muku ba ina muku magana kan cewa suna fara karanta fatiha ne kafin su karanta sura Mhm, ashe kaga kenan wannan ruwa daga gare shi wadda ta bayyana abin da yake nufi da wancan ta kore abin da aka gani a wancan wanda yake nuna kamar cewa annabi da abubakar da umar da usman duk ba sa yin bismillah a fatiha ko a sura to to alhamdulillah mhm wato shi yasa wannan hadisin ba hujja bane na kore bismillah mhm wasaha anna anasan yaqulu la ahrazu fihi shay'an hina su'ila inda iraki ya kawo to to alhamdulillah to bismillahir rahmanir rahim to hadisi da yake mudaraji kenan an amrin liwasilin waɗin ba na na amurkin ne saboda a bambance shi da umaru ko shi amuru ne ba halin nasaba ba ana samun sawawi ne don a bambance shi da umaru wurin kalata na faso bi ahadi zaini في متن لا تباغروا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه مه. في سند فجعت في وصف الصلاة متهد wanda ake kira daga cikin hadisi cewa wannan an yi idiraji a mataninsa shi idiraji yakan zo a cikin matani yakan zo kuma a cikin isnadi mudraji yakan zo a cikin matani yakan zo a cikin isnadi
إذا قلت فقد Mm, idza qulta hadha faqad ajza'atka salatuka faqad tammat salatuka wanda yazo a sashen ruwayoyin tahiyar Abdullahi bin Mas'ud mhm mhm sashen ruwayoyin tahiya ta Abdullahi bin Mas'ud wanda Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a karshe aka ce idza qulta hadha faqad tammat salatuka in ka faɗi wannan sallar ka ta cika to wannan mudraji ne saboda wato ah, wato ta wata fuska sai aka ga an bayyana cewa maganan nan ta abdullahi ibn mas'udin ce ba wai a cikin hadisin bane wanda aka karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Mhm.
وأسئله wa asbigu ko kuma asbigu ru'a wailul lil aqabi minan nari hadisin Abu Huraira Allah da gare shi Mhm, cewa asbigu ru'a wailul lil aqabi minan nari to wannan asbigu ru'a din ba hadisi ba nasin hadisin manzon Allah bane manzon Allah cewa ai wailul lil aqabi minan nari to shi Abu Huraira da zai bada hadisin shine ya kara wannan cewa asbiqu ruwa ku kiya ku cika alwala ku ku cika alwala saboda annabi ya ce wailul lil aqabi minan nar to wa unsayhi ko kuma man massa zakarahu wa unsayhi wa rufgaihi eh wanda duk ya shafi zakarinsa ko lunsayensa ko abin da yake tsakanin wato duburarsa da lunsayensa to alwalarsa ta rore to shi ma wannan ƙara unsayhi din ko rufgaihi a sashen ruwayoyin wato mutaraje ne ba ya zo a hadisin ba ne sashen marwaita ne ya ga duk tafiyar su daya sai ya hada to wannan shine misalin mutaraje na matani shi mutaraje na matani yakan zo a ƙarshe barkar- kamar wannan na farkon shi ya fi yawa mutaraje ya zo a ƙarshen hadisi shi ya fi yawa kamar wancan na farkon idza qulta hadha faqad tamma salatuka yanda iraki ya nuna za gare shi alfiyas al-mudrajul mulhaq wa akhir al-habas min qawli rawin ma bila faslin zahar Eh, wato nahu idza qulta tashahhuda wasal zaka zuhairu wa ibn wasilin fasal Mhm. to yakan zo kuma a tsakiya kamar wannan unsaye man masa zakara huwa unsaye rugayen ya fi karba da launi kaga nan mudrajin ya zo a tsakiya yakan zo kuma kaɗan a farko kamar asbi gulu ruwa shi yasa wato malam nan duk sai ya haɗa ya kawo kowanne misali da mudrajin da yake ya zo a ƙarshe wanda shi ya fi yawa da wanda yake ya zo a tsakiya shine kamar unsaye ga kuma wanda yake ya zo a farko kamar asbi gulu ruwa Mhm. wanda shi ma shi shi rakin ya nuna gare shi kultu wa min humur rajun qablu kulib ka asbi kul wuru a wailul lil aqib was sanad misalin mudraji a sanadi kuwa misalin hadisin da yake an samu idraji a sanadinsa shine inda aka samu an tara isnadai a hada su bisa guda daya min من غير تقدير gari tabi ni fatin biha ba tare da an bayanin sabanin da yake gare ta ba Mhm, cewa wato wannan isnadin mai washe a ruwayarsa ga yanda lafazin yake wancan kuma ga yanda yake wancan kuma ga yanda yake to duk a haɗa su a kawo su da isnadi ɗaya Mhm.
أي ذنب kamar hadisin da aka ruwaito cewa ayyu zanbi azamu hadisin abdullahi bin mas'udin ko Mhm, cewa ya an tambayi manzo Allah ko ya tambayi an- a- annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyu zanbi azam wani zunubi ne yafi girma
أبي وفي الأمر amrin an ruwaito shi wato daga abi wa'il ya ruwaito daga amrin
واسع wato ga wasul wasul shine ya fa- ya ruwaito shi haka Mhm. ma asnaini gurin tare da biyu da aka hada wato an hada da mutum biyu wanda suka ruwaito haka kamar shi ruwa wasul shine a amashi da mansuru Mhm. mudaraje ba aka ɗauko isnadin wannan aka hada da wannan Mhm. shi dai a ruwayar wasilu shi bai faɗi wa'annan guda biyun ba bai faɗi amurdin ba cewa yan abi wailin an ablan masudi to a mashiko da mansur su ne a tasu ruwa suka faɗa an amarin an ibn mas'ud yanda iraki ya nuni zuwa gare shi fa inna amran inda wasinin saqat wa zadahu al-a'mashu kaza mansuru wa amrul idraj laha mahzuru can iraki alfiyar sa kaga haka ya kawo cewa shi amru a ruwayar wasulu bai kawo shi ba amma a ruwayar a'mashu da ruwayar mansuru su sun kawo sun kawo shi inda aka hada da aka hada tare da biyu da aka hada su ne wato a amashi da mansuru wanda su sun faɗi cewa an amre to wani ya zo ya ruwaito hadisin nan daga abiwa ile ya hada da ruwayar nan ta wato amashi da mansuru ya ce an amre to ya yi idraji kenan tunda a ruwayar dai shi amru a ruwayar wasulu bai ba magana amru bai faɗa amru ba cewa yan abi wa'ilin an ablamin masuri a ruwayar wato a mashi da mansur su ne suka faɗe shi ko to wani ya zo ya haɗa ruwayar duk ya kawo shi ya nuna kamar cewa shi ma wasil ya faɗe shi to ya zamo idiraji idiraji kenan na sanadi shi ake kiransa sinadi na sanadi kenan ya yi daman a wannan hadisin daman ba bambanci a ma'anar sama ma'anar ta zo daidai amma a wannan isnadin ne aka samu ko kuma a tara mata ne biyu ga isnadi biyu tanafasu kamar la tanafasu bi ahli zaini da ɗaya daga cikin isnadan aka hada fi matanin la tabagaru a cikin matanin la tabagaru wanda shi kuma ya zo da wani isnadin to hada hadisan nan biyu wanda kowanne da nasa isnadin to a daraja ibn abi maryama ibn abi maryama shi ya hada ya ruwaito hadisan nan guda biyu gaba daya sai ibn abi maryama ya ruwaito daga malik daga zuhri daga anas to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabagaru wala tahsadu wala tadabaru wala tana fasu wala tana wala tanafasu kaga sai ya shigo da la tanafasu a ciki an san ko la tanafasu ya zo ne da wani isnadi ba da wannan isnadin ba shi wannan isnadin na la tanafasu shi daga imam malik ne daga abi zinadi daga arji daga abi huraira in kaga wancan hadisin na farko na anas ne wannan kuma na abi huraira ne eh to lokacin da ya fidda shi shi ibnu abi maryama din shi ya hada su lokacin da ya fita ko kuma a tara gefen hadisi a isnadi daya kamar jituhum summa jituhum ba da zalika fi wasfi salati a cikin sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa matahad wanda bai ɗayanta ba ba ɗaya bane an hada wani matani ne da isnadin isnadin wani matani ne aka ɗauka aka kai ga wani Mhm. kamar shi ne yadda aka yi na a shi na bayan a isnadin ɗaya ne amma isnadin ne aka samu ɓaci ko aka samu bambanci ko to shi shi kuma wannan ɗayan na biyun nan shi wancan nan lata na fasu ɗin nan shi ma mai ruwaito wannan farko na ƙasan guda ɗaya ne to amma shi wannan shi kuma wanda ya ruwaito shi na can sama shi ne ɗaya sahabin da ya ruwaito cewa sun majiyituhun wanda yake cewa sun majiyituhun to shi ne guda ɗaya amma isnadin kuma ya bambanta shi yasa wannan kama aka sun wancan ne ko ya zama wato shi ita ruwayar akan kama abu ɗaya ne yanzu wanda ya ruwaito ɗaya ne amma lokacin ya bambanta don ana cikin mahadisin ana nuna nassi ne ana nuna shafe hukunci ne cewa da can ga da sabai suke suna sallah amma daga baya da ya koma kuma sai ta raba haka suke ba aka ce ai an umarni da wani abun daban to to babu makalobi wal munqalibu da wanda yake munqalibi daga hadisi madarat yaminuhu wa matnu hatta madarat yaminuhu madarat ne ta ce a wajen baya ba wa matnu hatta madarat yaminuhu ma tunfiqu shimalu ba shimaluhu wa kafaluhu mastadatun munqalib fasanibuhu mastadatun fastanib من أذن ابن أم مكتوم اشربوا أتى بلالا تسمعوا منقلبوا يا الحمد لله hadisi wanda ake kiransa makalubi shine idan wanda ya ruwaito shi ya gabatar da mu'aharan wanda yake na ƙarshe ya mai da na gaba ya komo baya fi sanadin tarahu da za ka gan shi a isnadi da za ka gani a isnadi cewa an mai da na gaba ya dawo baya ina misalinsa e kamar yadda aka juya murrata ibn ka'abin a sashen isnadai aka mai da shi ka'ab ibn murrata to kaga ka'abin din da yake gaba sai ya dawo baya Mhm, to wannan kalbi kenan wato wannan an sami kalbi a matani kenan a isnadi an sami kalbi a isnadi a wafil matani wani lokacin kuma kalbi yakan zo a sanadi an a matani wa huwa al-munqalib shi ake kiransa munqalibi wato makalobi in ya zamo a matanin ne to sai a ce mishi munqalibi ina misali kamar wanda ya ruwaito yunshu sannan ubangiji ya fara da wata halitta halkan halitta ga wuta to ba haka bane bala wato cewa wuta ba ta daɗewa ba ta gushewa tana cewa a kawo ƙari ana cewa kin koshi tana a'a har sai a ƙarshe wai ubangiji ya faru wata halitta an sa su a ciki to wannan kalbi ne ba haka aka ce ba ita wuta dai tana ta cewa a kawo ƙari sai ubangiji ya yi mata ta jalle sannan sai ta tana kadi kadi ya ishe ni ya ishe ni to ita aljanna ce aka ce wa ammal jannatu fayun shi'ullahu laha halka aljanna sai ubangiji ya faru wata halitta gare ta a halittan mata halittar a sannan saboda yalwata sai an zai zama duk mutanen da ake ta zubawa duk abin da ake ta zubawa kamar ma ba a zuba komai ba ita aljanna saboda yalwata to sai wata halitta bala'i ba haka bane ba wata aka ce ba fali jannat labrari aljannan managarta aka ce mhm shine wannan mukalibi kenan hakanan matanin da ya zo sashen ruwayoyi cikin mutum bakwai a game da mutum bakwai da Allah yake musu inuwa ranar alkiyama cewa da kuma wanda ya ciyar har ya kai matsayin damansa bata san abin da hagun ɗinsa take ciyarwa ba to wannan munkalibi ne abin da aka faɗa shine ya ciyar har ya kai matsayin da hagun ɗinsa bata san abin da damarsa take ciyarwa ba ba hagun ɗin ce take ciyarwa ba daman ce mai ciyarwa yana bayarwa ne da dama bal shimaluhu a'a ta ma da shimaluhu ma tunfiko yaminuhu mastadatun ko kamar yadda aka ruwaito hadisin cewa ma na ya tukum anu fasin bu ma rufa tukum bihi faf aluhu mastadatun cewa if aluhu ma ma tukum bihi faf aluhu mastadatun ma na ya tukum anu wato ahun, wato wato fasin bu to mun kalib muhun abin juyarwa ne fascani buhu mastadatun aka juyar da shi aka ce fascani buhu mastadatun ba haka aka ce ba fafa aluhu mastadatun mana ya tukun anu fascani buhu ka nisanci karban munkalibi in azinabin ummi maktumin hakanan kuma hadisin cewa idan dan abdullahi dan ummi maktumin in abdullahi dan ummi makatumin ya kiran sallah to ku ci gaba da sha hatta tasma'u bilalan sai kun ji kiran sallar bilalu munqalibu shi ma ba haka yake ba an juya ne abinda annabi ya ce shine idan bilalu ya kiran sallah ku ci gaba da cin abincin ku ku ci gaba da shan abin da kuke so sai in kun ji ibnu ummi makatumin ya yi kiran sallah sannan ne za ku daina ci da sha shi abdullahi ummi makatumin makaho ne baya kiran sallah sai an ce da shi gari ya waye gari ya waye sannan zai tashi ya kiran sallah shi ko bilalu shine yake tashi da daddare ta kiran sallah to sai manzo Allah ce in bilalu ya kiran sallah ku ci gaba da ci sai in dan umu makatumin ya kiran sallah to sai sashen masu rayatowa sai ya juya hadisi ya ce idan dan ummi makatumin ya kiran sallah ku ci gaba da ci da sha sai in kun ji bilalu ya kiran sallah shi ibnu ummi makatumi shine yake kiran sallah a karshe ba shine yake a farko ba shi bilalu shi yake farawa da wuri Mhm, shi ibnu ummi makatumi a sai an ce ma da shi gari ya waye gari ya waye an makara sannan yake tashi ma kiran sallah to a ba nu buka dan me nuna rihifin sa ba duk ingatattu ne amma abin da ya nuna shine wannan inkilabin shine abin mayarwa shi inkilabin shine abin mayarwa wanda ya ruwaito cewa in azina ibn ummi maktumin fakulu washrabu hatta yunadiya bilalu shi za a mai da wannan ruwaya amma ruwayar wanda suka ruwaito in azina bilalun fakulu washrabu hatta yunadiya ibn ummi maktumin to wannan tunanin da ingancin ta ba abin da ya tabata ba abin da ya tabata haka wanda yace hatta eh, la ta'lama yaminu huma tunfiku shimalu shi ma wannan ruwaya ta suke mardudiya amma hadisin yana nan cewa ta la ta alama shimalu huma tunfiku yaminu mhm to yana nan ko fa amal jannatu fa insha Allah laha halkan yana nan daidai wanda yace fa amal naru fa insha Allah laha halkan shine za a yi masa radin wannan shine aka gano cewa mun kalibi ne Mhm, kuskuren wanda ya kuskure ba ta da gyaran wanda yake bisa gyara wanda yake bisa saraba yana nan bisa saraba kuskuren wani mai kuskure bai cuce shi ba. Mhm. Mm. Mm? a'a ba shi bane ba shi bane ba shi bane inda wancan ne ai ba za a tsaya kawo misali ba ma da nasa hadisi Mhm, wannan ba wani ra'ayi bane to bismillahir rahmanir rahim Mm. to almahfuzu babin hadisi wanda yake eh? to a to almurakkabu wannan babin hadisi wanda yake murakkabi Mhm. tahara Mhm. Mhm. ma'ahali ma'ahali wato alhamzar ɗauke ta ake wannan ainin ne ake bari alkafa ce ake bari ta ta daure ma'ahali bagadada ma'ahali bagadada uli hitibari shi ma na alhamza ta hitibarin babu ita banna ce uli hitibari ba alhamza ta jikin wannan alifin mhm alif ne kawai uli hitibari mhm mhm mhm to hadisi wanda ake kira wato isnadi wanda ake kiransa murakkabi ahara shi da fataha da fataha a ha'in ahara to inda aka yi tarkibin isnadi ga wani matanin wanda yake ba na wannan isnadin ba kamar hadisin da yake ya zo daga maliku daga abin zinadi daga araji daga abe huraira to wannan matanin da yake ya zo sai a ɗauke shi a kai shi kan hadisin da yake na maliku ne daga nafi'u daga abdullahi umara to wa matanihi wa a tarkibin kuma matanin shi wannan isnadin bi gairihi ga wani isnadin daban muhtabiran halin kasancewar mai yin haka yayi ne dan ya jarraba dan ya jarraba wani ya gani ya san hadisi wato shi kuma nan akwai alifi a ƙarshen rar bayan rar akwai alifi muhtabira muhtabiran ne asalin to to wannan shi ake kiransa murakkabi irin wannan shi ake kiransa murakkabi an ɗauko wani matanin an kai wani isnadi shi kuma matanin wannan isnadin an ɗauke shi an kai kan isnadin wannan matanin na farko to wannan shi ne murakkabi kenan shi ake kiransa murakkabi an kake satil buhari ina misalinsa kamar yadda ya abu ga abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-buhari mai sahihi ma ahli bagadada tare da mutanen bagadada ulifati bari ma'abutun jara ma'abuta jarabawa sun yaka ne dan su jarraba buhari sun da buhari ya taho bagadada sai aka ringa ba da labarinsa cewa ga wani gwanin a ilimin hadisi ya zo to mutanen bagadada manyan malaman su na hadisi sai suka taro suka tsuntsunto waɗansu hadisai guda ɗari da isnadinsu sai suka ɗaɗɗauke matanin kowane isnadin suka kai kan wani isnadin da buhari ya zo aka yi majalisi mutum na farko ya tashi ya ce wane ya min hadisi ya karbo daga wane ya karbo daga wane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗi matanin sai buhari ya ce ban san wannan ba wani ma ya sake tashi ya ce wane ya min hadisi ya karbo daga wane ya karbo daga wane ya karbo daga cewa manzo Allah ya ce sai Buhari ya ce ban san wannan ba to wanda suke ba kwararru ba a ilimin hadisi a cikin su sai suka ringa cewa wannan da ake ta bada labarin su cewa gwani ne a hadisi ko faɗa ce ake kawai domin gashin an ja sai ya ce bai sani ba baya wani bayani wanda suke kogwanaye sai suka ce kai lalle wannan a kiyaye shi tunda yake cewa bai sani ba ya gane kalbin da aka yi masa sai duk da suka gama hadisan nan guda ɗari sai buhari ya ce to kai mai hadisi na farko da ka kawo isnadi kaza ka kawo matani kaza wannan matanin ba shine na wannan isnadin ba mataninsa kaza ne wannan isnadin mataninsa kaza ne duk guda ɗarin nan sai da ya mayan musu su daidai kuma yadda suka faɗa bisa tsarin yadda suka faɗa haka ya mayan musu sannan suka sallama masa duk sai suka sallama masa to ma'abuta jarrabawa wato sun yi haka ne don su jarraba buhari su ga gwanin ne yadda ake ta bada labarinsa ko ko gwanin ta tasa bata kai ba faɗa ce ake
aure garaba ce ko kuma auligara batin akan yi kuma tarkibi don a nuna bakuntarwa a nuna kamar an san abu fiye da wani hadisin da yake masalan an karɓo shi daga salimu salimu ibn abdullahi ibn umara daga mahaifinsa abdullahi ibn umara wani ya kawo eh, a maimakon ya ce salimu din yubdilu nafi'an sai ya ce ai daga nafi'u ne barara abdullahi ibn umara daga abdullahi ibn umara kaga wato shi yana nufin ya kawo abin ta fuska da za ta bakuntar ba a santa ba alhali abin ba haka yake ba hadisin dai kam na salimu ne daga ablahin umara sai ya ɗauke salimin ya kawo a nafi'u to bisa rikin sumi mai irin wannan na biyun ana kiransa barawo domin ya saci hadisin salimu ne ya kai ga nafi'u ba tare da wata cikakkiyar manufa ba don kawai ya burge don kokarin burgewa to wannan ana kiransa barawo Mhm, barawo ne wato shi yasa wannan rai sai a yi raddin hadisinsa ba za a yi amfani da hadisin mai irin wannan ba ba za a karba hadisin mai irin wannan ba hadisin murdari ne Mhm. kamara wasma'ilu fi shi ma wato alifin ah, mai da shi ake alifin wasali saboda waka Mhm. wa shayyabat ni hudu Mhm, hudu Mhm. wa asnaduhu bi hitila Mhm, mhm, mhm. Mhm. siwa zakati haƙƙun Mhm. hadisi wanda yake murdari ne aujuhi muhtaliful aujuhi hadisin da yake ya zo ta fuskoki da yawa amma kowace fuska ta saba da ɗaya ya zama ba ba su dace ba hadisin ya zama ya zo ta fuskoki da yawa ba ta fuska ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya zo ta fuskoki da yawa amma kuma kowace daga cikin fuskar ta saba da ɗayar to wattar jihu mubtakadun wattar jihu mubtakadun alhali yanda za a rinjayar da ɗaya daga cikin fusakun nan bisa sauran babu ba wani abu da zai sa a rinjayar da ɗaya daga cikin fusakun bisa sauran to murɗare bon to shi ake kiran hadisi murɗare bi wato muhtalifu ɗin mubtadani labarin sa murɗare bon wannan wartarjuhu muftaqadun din jumla ce haliya jumla ce haliya wadda yake ta shiga tsakanin mubtada da labari mutalif din shine mubtada murdaribul labari darihun ko na atin murdaribun ne darihun ana jefar da hadisi wanda yake murdaribi da hadisi wanda yake murdaribi rarrauna ne Uhum, ba a kafa hujja ba a ihtijaji da shi ba a kafa hujja da shi to fi sanadin shi dai irtirabi ta yi ya zo a cikin sanadi shi irtirabi wani lokacin a sanadi yake zuwa ina misalin inda irtirabi ya zo a sanadi kamar wa isma'ilu kamar hadisin da isma'ilu ibn umayyata ya ruwaito mhm wato ruwayarsa fi matani a cikin hadisin cewa iza salla ahadukum falyaj'al shay'an tilqa wajhihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana yin sallah zai sallah to lalle ya sa wani abu a gabansa fa in lam yajid falyahudda hadda in bai samu abin da zai sa ya sutura ba to ya zane ma ko a ƙasa to wannan hadisi kasiral hulfi mai yawan sabani ne A- an samu sabani da yawa a cikinsa shi yasa ya zama ba hujja a cikinsa Ahun, an yi sabani akan wato dagawa isma'ilu din nan ya ruwaito shi eh, shi kuma daga wato an samu sabani da yawa shi yasa kuma ba ta fuskar da za a rinjayar da ɗaya daga cikin ruwayoyin bisa ɗaya da wannan hadisin wato sai zama murɗarbi wanda ba za a kafa hujja da shi ba ko kuma misalin hadisin a sayyidina abubakar Allah ya dagare shi da yake cewa da manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga mu muna kamar sa'o'i amma gashi kai duk kai furfura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne batni hudun wa wato ai suratu hudun da ƴan uwanta su ne suka sanya ni furfura irin irin abin da Allah yake faɗa a cikin suratu hudun fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka da kuma irin ƴan uwanta irin su amma ya tasaaluna su wannazi'ati irin surorin wanda yake sun zo da ban tsoro da umarnin cewa lalle mutum fa sai ya daidaita to to wannan ja'a mursala wannan hadisi na shaybat ne hudu a wata ruwayar ya zo ba ambaci sahabin da ya ruwaito ba sai tabi'in wa musala a wata ruwaya kuma an ambaci sahabin da ya ruwaito tare da cewa an samu inkiɗari wa asnaduhu an kuma ruwaito shi da cikakken isnadin ma bihi tilafin da sassabawa ba ba tafarki bi da yake sun zo daidai wannan tafarkin ga inda yake kawo wancan tafarkin ya kawo kuma a ba wani wanda za a rinja da shi bisa ɗayan to shi yasa wannan hadisi shi ma murɗari biyu ne hadisi ne wanda yake murɗari biyu wato bi hitila ɗin yana daga wato abin da ake cewa da shi iktifai yana nufin bi hitila fin sai shafe far sai shafe fin ɗin ya ce bi hitila to ya rinjaye ɗayan ba kuma gashi ba bi a cikinsu da yake sun dace in ba su saba ta nan ba sa saba ta can wannan ya zo kamar zai dace da wannan ta nan sai kuma a ga an samu sabanin tsakanin su ta wani wajen wannan kuma ya zama duk su biyun ma ya saba da su kuma ta wani wajen to irin wannan shi ake kira hadisi wanda yake murudari ne to ba za a aiki da shi ba ba za a kafa hujja da shi ba da hadisi murudari ne wato rarrauna ne to haka nan kuma abin da ya zo cewa a wato idan mutum ya yi alwala in ya gama alwala ya ɗebi ruwa ya yayyafa wajen al'aurarsa to uhtulif an yi saɓani amma mujahidun amma mujahidun rawahu wato mujahidun da ma mujahidun din mubtada ne rawahu shine labarinsa jumlar ita ce silar man man mausuliya ce ko amma mujahidun rawahu daga wane ne mujahidu ya ruwaito hadisin wani lokacin a ce ga wajen wane ya ruwaito ko hakan wani lokacin a ce dan dan haka mutum ne shi kuma ya karbo daga ubansa wani lokacin aka ce daga wani mutum ne ma daga banu sagifin ma urif ba san dai takamaimai daga washi mujahidu ya ruwaito ba shi yasa shi ma wannan hadisin murdaribi ne ba ihtijaji ba a kafa hujja da shi aw matanin aw matanin wani lokaci kuma akan samu irɗirabi a cikin matanin isnadin ya zo daidai wato ba wani sassabawa a isnadin amma kuma isnadan daban-daban ne kuma sai ya zama kowanne a cikinsu ga yadda yake karewa a can ƙarshe wato ya zama a matanin ne kenan wato a can a matanin ne ake samun irɗirabi ina misalin sa mislu hadisul basmala kamar hadisin basmala hadisin Anas ibn Malik Allah ya gare shi cewa yayi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abi Bakar da Umar a wata ruwaya sai a ce ha Usmanu wata ruwaya ba a faɗan Usmanu wani wata ruwayar a ce ya ce yayi sallah bayan Abi Bakar da Usmanu wata ruwayar a ce yayi sallah bayan Abi Bakar kawai to a matanin kuma karshe sai a ce sun kasance su duka ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim in sun fara yayin fara sallah ko yayin surar da ake karantawa daga baya wata ruwaya sai aka ruwaito cewa ya ce ba sa bayyanawa da bismillahir rahmanir rahim wata ruwayar aka ce ya ce sun kasance duk suna fara karatunsu da fatiha a wata ruwaya ma akwai wadda ake an ce ya wato ya ce sun kasance suna farawa da bismillahir rahmanir rahim to shi yasa sai zama hadisin wato akwai irabi a cikinsa akwai ma san da aka tambayi ana sunu malikin din yadda iraki yake fada alfiya sausaha anna anasan ya qulu la ahfazu fi shay'an lamma ila an tambayi anas cewa to ashe annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin bismillah a sallarsa sai ce a la ahfazu fi shay'an ni fa ban kiyaye komai a wannan babun ba to sai zama a wancan hadisin kenan akwai irɗiraɗi to wa kadmara wannan hadisi na anas ya gabata mu'allala a babin mu'allali cewa wato akwai illa a cikin hadisin shine wannan irƙirabin lin naƙala da fatahan nuni ba nuƙala ba lin naƙala ga masu cirowa Mhm, a ba mata nan kuma an samu bambancin ba sabanin ba a sanadin ba ne duk fuskokin da aka ruwaito ba wani magana sabani a cikin sanadin to amma a matanin ne ake samun sabani
وليس في المال سوى الزكاة Hakko, ko kuma hadisin da yake an ruwaito wato hadisin da ibnu maja ya ruwaito da isnadi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani haƙƙi a cikin dukiya in ba zakka ba to shi wannan irdirabin nasa ba wai shi daga kansa ba ka wannan misalin wato don ya nuna wani lokacin irdirabin ba wai shi akan hadisin ne yake nuna irdirabi ba in an ɗauke shi an haɗa da wani hadisin to wafil mali kuma a wata ruwayar wadda turmizi shi ya ruwaito Mhm. a wata ruwayar da turmizi ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil mali haqqan siwa zakati lalle kam akwai wani haƙi a cikin dukiya bayan zakka wancan ku hadisin na farko na ibnu majah kan cewa laysa fil mali haqqun siwa zakati ba wani haƙi a cikin dukiya in ba zakka ba kenan to kaga wannan wato sai ya zamo duk sun an sami irtirabi kenan a cikin su saboda sun samu bambanci to ne ke irin wayannan wato a iya yin jam'i tsakanin su shi yasa wasu suka ce ba irtirabin a cikin su suka ce cewa haƙƙi da aka kore a wancan hadisin a ruwayar ibn majah na cewa ba wani haƙƙi a cikin dukiya in ba zakka ba ana nufin haƙƙi wanda yake muƙayyadi mahadudi dan haƙƙi wanda yake an masa iyaka an masa zamani to wannan babu shi a cikin dukiya in ba zakka ba zakka ce wadda yake an kayyade ta cewa an dabba ce a kowace ga irin yadda za a fita mata raƙumi biyar ya isa zakka in bai kai biyar bai isa zakka ba a shanu sai sun kai talatin a tumakai awakai ko sai sun kai arba'in kuma cewa da a shekara ne za a fita kaga wannan haddi a haƙƙi ne wanda yake an masa iyaka kuma an kaidance shi to wannan irin wannan haƙƙi babu shi a cikin dukiya in ba zakka ba wanda yake da dabbobi in ya ba da wannan to ba wani haƙƙi a kansa wanda yake abin ƙayyadewa amma cewa kuma inna fil mali haqqan lalle akwai wani haƙƙi a cikin dukiya to ana nufin haƙƙi wanda yake ba mu ƙayyade ba ba mu hadudi ba cewa da a ce zai ga wani yunwa ta kama shi ko da za ta kama sai ya yanka dabbar tasa dan ya ceci ran wancan sai ya zama musu wajibi amma wannan kaga ba a iyakance shi ba ba a iyakance shi ba ba a yi masa haddi ba ba an ce duk shekara ba a duk sanda ya gani in bai gani ba tsawon shekara in za a shekara ɗari ma bai gani ba bai hau kansa ba amma in ya gani to amma wannan zakka ita duk shekara in ta zo dole sai ya fitar ko mhm sai ya fitar kuma ita gashi an iyakance ta shi ko wancan yana bin bukata ne gwargwadon yadda zai toshe bukata wadda take lazima to shi wannan akwai shi wannan haƙƙin akwai shi to to alhamdulillah Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
رواية المجهول والمعامل والمنقلب To ruwatul majhuli ruwayar wanda yake ba a san shi ba wal mubhami da wanda ba a faɗi sunansa ba wal muhtalidi da kasara wal muhtalidi da wanda yake ya jirkita ƙarshen rayuwarsa wanda ya- ya samu jirkita a ƙarshen rayuwa. To mhm. Mhm. Mhm. Fakat. Mhm. Abinda wanda ba a san shi ba ya ruwaito shine wanda yake wato an kawo shi da sifa wadda take boyayya. Mhm. An kawo shi da sifa boyayya. Kamar an fi saninsa da cewa a dangana shi ga ubansa. Wani kuma ya tashi ya kawo shi ya dangana shi ga kakan. to wannan wato ta haka ɗin ya sa shi ya zama majhuli Mhm, ya sa shi ya zama majhuli ba wai ba a san shi bane gaba ɗaya amma wannan lakabi da ya kawo masa shi ne ba a san shi da shi ba
أو قلة راوي ko kuma ahan, auƙin latin rawi ko kuma ƙarancin mai ruwaya daga gare shi ya zama wanda ya ruwaito daga gare shi mutum ɗaya ne
ehe wanda ya ruwaito daga gare shi mutum ɗaya ne kawai bayan wannan mutum ɗayan ba a samu wanda ya ruwaya ba shi yasa gaba ɗaya ba a ga sunansa ba in ba ta wajen mutum ɗaya ba to shi ma wannan ya zama majhul Mhm. ta wajensa kawai ba ya zama ba a ga sunansa wajen wani cikin marwaita ba gaba ɗaya sai wajen mutum ɗaya kawai shi yasa ta nan ya zama ba a san shi ba Eh? shi ehem koko wato eh, bu- wato rufewa wadda take an kore ta Mhm, rufewa wadda take an kore ta to majhulu ainin wanda dai ake kiransa majhulul aini shi majhulin nan iri iri ne akwai majhulul aini akwai kuma majhulul hali to majhulu ainin wanda ake kira majhulul aini shehu wahidin shine shehin da yake mutum ɗaya ne ya karba daga gare shi kawai banda wannan ɗayan ba wanda ya karba daga gare shi sumi gashi ko an faɗi sunansa aka duba aka ga ba wani mai ruwaya da ya ruwaito daga mai wannan sunan to idan ya zama ba a amintar da shi ba na rudduhu to za mu yi radda ruwayarsa ba a aiki da ruwayarsa Eh, in ya zama shi wannan wanda mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito daga gare shi ba wanda ya aminta shi tunda dama ma ba wanda ya san shi sai shi wannan ɗin duk sauran marwaita ba wanda ya kawo shi ko masu yin littafi na sunayen marwaita ba wanda ya kawo shi sai ta wajen mutum ɗaya kawai aka ga sunansa don shi wannan wanda ya rawaito daga gare shi bai amintar da shi ba bai faɗi sunansa cikakke da kuma inda yake da yadda ya zauna da sauransu ba to na ruddu sai mu maida hadisinsa kamar wanda yake mufami kamar yadda hadisin duk da yake akwai mufami a cikinsa shi ma mardudi ne sai dai in an samu ta wata fuska an ambaci wannan mufamin aka ga cewa amintacce ne Eh, amma in ba ta inda aka ambaci wannan mufamin aka samu amintacce ne to wannan hadisin sai ya zamo za a jefa da ba za a aiki da shi ba hujja a cikinsa ba hujja a cikinsa Eh, shehu kasirin Mhm, amma wanda yake shi kuma da yawa sun ruwaito daga gare shi kamar fiye da ɗaya sun ruwaito mutum biyu sun ruwaito daga gare shi ko mutum uku lam yasik ya zamo amma duk da haka ba wanda ya magana cewa amintacce ne kuma amma ba a bayyana kuma cewa yana da illa ba an samu fiye da mutum da ya ruwaito daga gare shi amma ba wanda ya ce amintacce ne ba kuma wanda ya kawo cewa yana da wata illa to masturu wannan shi ake kira da shi masturul hali eh ba matulul hali ba masturul hali kenan Mhm. wanda yake matulul hal wancan wanda ya gabata a baya turar da jamhuru wanda ba a san halinsa ba wanda ba a san halinsa ba to mafi yawan malamai sun mai da ruwayarsa an san aininsa an san aininsa amma kuma ba a san halinsa ba ba wanda ya magana kan halinsa to wannan mafi yawan malamai sun mai da ruwayarsa to tsara wanda da can mai kiyayewa ne kama da ibn sa'ibi amma kuma daga baya sai em, sai zamo munin kiyayewa ya abu gare shi ya zamo yana manta abin da da ya kiyaye fa mukhtalif to wannan shi ake kiransa mai cudanyawa shine mukhtalif kenan wanda a ƙarshen rayuwarsa ya rikice kenan wanda a ƙarshen rayuwarsa ya rikice to abin da ya kawo hadisin duk da ya kawo daga baya ba rikicewar tasa shine zami raddi kawai amma banda hadisin da yake ya kawo kafin ya rikice hadisin duk da yake ya kawo kafin ya rikice wannan za a yi aiki da shi tunda dai amintacce ne ko mai kiyaye wannan Eh, amma wanda yake hadisin da ya kawo bayan ya rikice wannan ba za a aminci- ba za a yi aiki da shi ba saboda ba sani ba ko rikicewar ce ta sa ya kawo ba haka ya karba ba ko ya toye wani abu ko ya ƙara wani abu Mhm. mustahabu al-mustahabu mhm wal muharrafu wannan babin hadisi wanda yake mustahafi kenan da kuma muharrafi mhm al muharrafu mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm to mhm fi ana zatin hayyun wa shatun yu'natun mhm ya lamin ma gayyaro bin naqadi abinda masu ruwaya ruwaya suka musanya ta kuskure hanyar dugo ya zama kamar ya ce aka mai da ita ba ko nuni ne aka mai da shi ta ko ta ce aka mai da ita shin mai ruwa fal musahafu wannan shi ake kiransa hadisi musahafi tayo tasifin ya zo a sanadi ta ya zo a cikin matani ko ina tasifin yakan zo abinda yake ko suka musanya wasalinsa to wannan shi ake kiransa muharrafi abinda da ran mace da shi ya koma da fata ko kasara ce da shi ya koma fata to wannan shi ake kira muharrafi wani lokacin kuma sukan taro in ya zama an samu tasifin da taharifin an samu sauyawa a dugon abinda da bai da dugo an masa dugo ko wanda yake da dugo an dauke dugon inda yake kuma ramma an maida ta fata to a sai a ce musahafi ne muharrafi ne kuma ya hada duk sunayen biyu kenan ko yakan zo a cikin sanadi ka buzurin kamar buzarin da aka faɗa a sashen hadisai ana nufin nuddaru nuddaru ne suna amma sai aka samu wani ya ta harifinsa nunin nan da take da ɗigo a sama ya maida ta a ƙasa zal dal wanda ba ta da ɗigo sai ya mata ɗigo ta koma zal ya ce nuddarin am ya ce buzarin wanda nuddarin ne sawabarsa wannan sauyawar duk ta ne a ɗigo kawai ko banda wasalin buzzarin ya ce wanda nuddarin ne ba mai digo a ƙasa ya maida ita nuni mai digo a sama dal wadda ba ta da digo ya maida ta da digo to wannan tashifi ne muzahimi haka yadda wani ya ce muzahimi inda zai ce murajimi murajimi kaga ra da ba ta da ɗa sai ya kawo mata ɗa ta koma zahira jimi mai ɗa ya ɗauke mata ɗa ta koma ha'i ya ce muzahimi to sawabarsa murajimi shi ne ce sawabu hufi nuddarin murajimin to haka wafi sulaimin bisalimi yana daga kuma misalin taharifi a sanadi inda taharifi kuma ya akwai a sanadi inda aka musanya sulaimu aka ce salimu aka ce salimu to shi wannan ba a dugo ba ne shi yasa ba ta sifi ba ne ta